الله بن عمرو umara babu wau gabarra namu ya kawo to shi ko wau yana nuna abdullahi bin amr shi ne abdullahi bin amr al'as an karbo daga abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma ya dala tabbata gare su نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من أقول مع الله تبارك وتعالى دي بام إيكون داوى دنشي قبدا ونن كراتون لتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنا رجل بيان girman asalin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama nasabarsa danganinsa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama da kuma istifa'in Allah ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yi zaɓin Allah ga manzo Allah da kuma shugabanci annabi sallallahu alaihi wasallam ga iyan Adamu ga baki ɗaya wannan babi ko wannan fasali abin da yake magana kai kenan an karɓo daga abdullahi ibn umar yadda Allah tabbata gare su بعثت بين يدي الساعة بعثت بين يدي الساعة نعم ashe inda nake dibawa daban eh an abdullahi ibn amr radiyallahu anhuma daban shi daban yake mun muto shi eh ana muhammadun nabiyul ummi ba wancan hadisin amma na ibn umar radiyallahu anhuma buistu bayna yaday sa'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an aiko ni bai ne zai sa a gaba ga tashin alkiyama. Wamir riwayat ibn wahabin watan daga riwayat ibn wahab wannan riwayat Imam Muhammad ya roce ta da isnadi watan kikkiawa kikkiawan isnadi isnadin hasan annahu sallallahu alaihi wa riwayat ibn wahab annahu haqiqa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam qala yace قال الله تعالى قال الله تعالى ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce صل يا محمد kai- ka roki abin da kake so ka roka ya manzo Allah فقلت ما أسأل يا fa ربي qultu nace ma as'alu ya rabbi ya ubangiji to me zan roka اتخذت إبراهيم خليلا ni ina ganin manzo Allah yana ganin wata an kwashe komi ittakhadha ibrahima khalila ka riki annabi ibrahim badadi وكلمت ya ce wato wattakhadha Allah ibrahima khalila ka riki annabi ibrahim badadi to وكلمت موسى تكليما wa kallamta Musa taklima ka riki annabi Musa kai magana da annabi Musa ya ce wa kallama Allah Musa taklima
واصطفيت نوحا wastafaita nuhan ka zabi annabi Nuhu ya ce inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin وأعطيت سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من wa adaita ka ba annabi Sulaiman mulki wanda bai yiwa ga wani da zai zo bayan shi
فقال الله تعالى faqala Allah ta'ala wa tabaraka wa ta'ala ce ما wasu أعطيت hikimomi da ke cikin tambaya da saboda amsoshin da za su biyo baya ana yin tambaya don hikima ba don hakikanin abin da zahirin take nufi ba manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam matsayin shi a wajen Allah bai fakku gare shi ba ya san matsayin shi a wajen Allah cewa duk gaba yake da waɗannan duk abin da Allah ya ba waɗancan ya ba shi to amma yau bari Allah ya yi bayani domin kowa ya sani domin kowa ya jiya
فقال الله تعالى faɗaɗa Allah ta'ala kan mala'ika jibrilu ne shin rahman nan kai ma ta shahe ka to ma san naka illa rahmatan lil alamin sai maza Allah ya san haka ba wai wannan ya koyi maza Allah bane ya san mala'ika jibrilu na ciki to amma bari a ji daga mala'ika jibrilu sai maza Allah sai ya tambaye shi hal asabaka min hashay wani abu ya shafe ka daga wannan rahmar to sai ya ji sai sai sai a ji daga bakin na ita to shi ne sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ما أعطيتك خير من ذلك ma adaituka khairun min zalika to abinda manzo Allah yake so a ciki nan abinda na baka ya rasulullah khairun min zalika duk ya fi wannan jeri da kai na ba annabi ibrahim kulla haka ne abinda na baka ya fi kulla annabi ibrahim na ina zance da annabi musa abinda na baka ya fi zance da annabi musa wato zaɓin da na yi annabi Mu- annabi nuhu abinda na baka ya fi zaɓin annabi nuhu
أعطيتك الكوثر أعيتك الكوثر نابا كتبكين الكوثر وجعلت اسمك ما الكوثر تبكيني كو الكوثر الخير دا دك- دك أبتا واسياته الخير الخير الكثير شيني كوثر الخير من يوى الكوثر زرع النبي صلى الله عليه وسلم شيني كوثر دو أن فسر شي تبكي الكوثر زرع أن فاطمة سنة الكوثر كوكم الخيران دا كل توهو سكي shine kausaru na baka wannan inji annab- inji Allah tabaraka wata'ala tare da kuma duk wancan abin da manzo Allah ya ambata yana fa da shi yana da kullat annabi Ibrahim domin ya ce walakin sahibakum khalilur rahman law kuntum law kuntum muttakhidan khalilan ghayra rabbi lattakhadtu Abu Bakr khalila manzo Allah ma khalilullah sannan yayi magana da Allah a daren Isra'i da Mi'raji sai magana da Allah kaga abin da annabi Musa ya samu kuma ba ma irin yanayin da annabi Musa yayi nashi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana to sannan istifa'in da yayi wa annabi Nuhu manzo Allah ya samu fiye da haka to sannan mulki wanda Allah ya danka wa annabi Sulaiman la magilu ko to nubuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wadda duk wani mulki na cikin ta ta kunshe shi annabta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ta kunshi komi da kowa zaka ce ma aituka khair
وجعلت اسمك ما اسمي sannan kuma na gwama sunana sunanka da sunana inji Allah
ينادى به في يوم السماء ana kira bihi da wannan sunan fi jawfi sama a cikin sama a cikin sama a ce ashhadu an la ilaha illallah a ce ashhadu anna muhammadar rasulullah
وجعلت وجعلت الارض ظهورا لك waja'altu al-arda nasanya qasa dahuran mai tsarki ce laka gare ka wali ummatika da kuma al'ummaka gare ka wali ummatika da al'ummaka Mm, gare ka da al'ummaka shine ju'ilat liyal ardu li masjidan wa tahuran ko ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran li wa li ummati Allah tabaraka wa ta'ala nace na sanya ƙasa ta zama mai tsarki ma'ana ka dafa ka yi taimama babu ruwa ko bayan wanda ruwan to ƙasa da huran abin tsarki ce kamar ruwa take sai a dafa a yi taimama a yi sallah wali ummatika hadda al'ummaka sun ci albarkarka ya rasulullah
وغفرت لك ما تقدم من ذنبك na yi gafara gare ka abin da ya gabata min min zambika na zunubinka ko da ka taɓa yi
وما تاخر wa ma ta'akhkhara kuma na gafarta abin da ya jinkirta na laifi ko da za ka yi wannan garanti ne shi ko garanti ba ya nuna wai za a yi abin bane ba ya nuna an yi abin bane an yi laifin bane Mm-mm. a'a wannan garanti ne Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gashi nan ko da za ka yi ko da za ka yi ko da ka yi can to an yayi ko da ka yi an yayi ko da za ka yi فانت تمشي في الناس غفورا kamar لك yanzu mutum ne sai ya tafi irin abinda utalola ake hutal-hutal haka sai a ce to in mutum zai sauka zai biya kuɗin da za a yi kwana ko kwanuka kaza to kuma sai ya aje wasu abubuwa ko da zai ɓannata wani abu na utal ɗin amma ya aji wannan dimu ne sai an aje su to wannan abin da za a aje ai kaga bai nuna cewa za a za a kashe wani abu na utal ɗin sai a yi a ƙari lahiya lau to wannan misali ne wanda za- hankali zai iya kama Mhm. balle isma ta sinna rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wadda take isma ce sama take da ismar dukkan annabawa Mhm.
فانت تمشي في الناس غفورا لك ta tamshi ma'ana Allah na nufin kana nan cikin mutane kana tafiya magfuran laka an baka garancin gafara duk abin da ka aikata Allah ya ce ba komai ba laifi yanzu abin da ake nufi Allah ya ɗauke duk abin da Allah ya yi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi gare shi ba laifi ko yayi an yayi ko zai yi an yayi shine ma'ana ولم أصنع ذلك لأحد قبل Allah ta'ala ce babu wanda na ba wannan garanti din gabaninka mutum ɗaya ban ma haka ba gabaninka وجعلت قلوب أمتك مصارفها waje altu na sanya maƙuluba ummatika zukatan al'ummaka musahifaha wata littattafanta suna haddace su Eh, sauran littattafai ba mai haddace su Eh, a taura da lijina da sauransu amma alƙur'ani sai na sanya alƙur'ani cikin zukatan al'ummaka sai su haddace shi da haka yake cewa watan can a hadisin da aka ruwaita daga annabi sallallahu alaihi wasallam dai na kissa annabi Musa din nan yace anajiluhum fi sudurihim anajiluhum fi sudurihim to irin shi ne waj'altu quluba ummatika masahifa ana waj'altu masahifa fi qulubi ummatika وخبرت لك شفاعتك wa wa qabatu laka shafa'ataka na ɓoye maka shafa'ataka ceton nan naka sai an je can
ولم أخبأها shi ne ashafa'atul uzma ba babban ceto amma ba don haka nan ba ai a- annaba za su yi ceto waliyai za su yi ceto malamai za su yi ceto alkur'ani zai yi ceto da sauransu amma wannan wadda Allah ya ɓoye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai shi to yace ashafa'atul uzma za a yi ta lalubenta a yi ta lalubenta a yi ta lalubenta har a diro inda take
ولم أخبأها ل- لنبي قبلك ban ɓoye taɓa ga wani annabi kablaka gabaninka غيرك hmm?
غيرك.
watan gairi ka in ba kai ba ya rasulullahi وفي حديث آخر وفي حديث آخر يا ذو أسمون حديثي ندبان رواه حذيفة wanda Huzaifa al-Yamani ya rawaice shi بشرني abin da yake cewa بشرني wato ya mun bishara يعني ربه عز وجل ubangijin sa mai girma da buwaya ya masa ya mun manzo Allah bishara أول من يدخل الجنة معي من أمتي سبعون ألفا Mm, ni ne farkon wanda zai shiga aljanna wa ma'i min ummati sab'una alfan tare da mutum dubu saba'in daga al'ummata مع كل ألف سبعون ألفا duk kuma dubu na da dubu saba'in laisa alaihim hisabun waɗannan ba bincike kansu ba hisabi ba uba sanya mu ciki آمين farmin za Allah sallallahu alaihi wasallam da jin ƙasar ramus
وعداني ألا تجوع أمتي wa dani Allah tabaraka wa ta'ala ya man baiwa cewa al'umma ta Allah ba zai halakar da ita da fari ba ba zai halakar da ita da fari ba shine Allah ta jiwa ummati ba al'umma ta ba za su ji yunwa ba ko kadan a'a ba za a halakar da su da yunwa ba eh shine da fari
ولا تغ... ولا تغلب sannan kuma ba za a watan rinjaye su rinjaya irin ta tumbukewa ba a ce gaba ɗaya an musu kisan ƙari dangi an halakar da su gaba ɗaya Eh.
وأعطاني النصر والعزة wa'adanin nasar wal izza sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya bani nasarar taimako akan makiya ya ce nusirtu bin ru'bi masirata shahrin aya ta ce wansuraka Allahu nasaran aziza illa tansuruhu faqad nasarahu Allah Mm, wa ayyadaka bi nasrihi duka Allah tabaraka wa ta'ala ko ina na kawo gudunmawar taimakonsa ga sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam
نعم وأعطاني النصر wal izza da buwaya za ka yi ci walillahi al izzatu wa li rasulihi
والعروبة.
war ru'ba da ru'ba razani ya taimake ni da jefa razani Mm.
يسعى بين يدي أمتي شهران wanda zai tahi gaba ga al'umma ta shaharar wata guda kafin in kai ma gari hari ko kabila hari ko ta al'umma hari da wata guda Allah ya jefa tsoro a cikin zukatansu duk sun tsore Mm.
وطيب لي ولأمتي المغانم waɗayyaba li wali ummatil maghanim ko gana'ima ya Allah ya halatta gana'ima riba yaƙi ko maghanima riba yaƙi jam'u maganamin eh shi kuma gana'imu jam'u ganimatin maganin abin da an ka ciyo riba ya ga shi abin ganimatu riba wa halalna Allah tabaraka wa ta'ala ya halatta mana cin riba yaki wanda wasu annaba ba su samu haka ba in sun yaki sai dai su je su binne in sun binne to shikenan Allah ya karba ba za su ci ko allura ba ce cikin riba yaki
وأهلنا كثيرا مما شدد على من قبلنا shine ya halatta ya halatta gare mu mafiya yawa daga abin da ya tsananta ga waɗanda suka gabace mu waɗanda suke gabanin mu shine wayu hilla yana cewa cikin alqur'ani ayan nan wal aglal allati kanat alaihim din to gabanin ta khaba'itha yana halatta muku ba shi ba ويتبعون الرسول النبي النبي الذي أنزل إليه وينزلون كما يسلحون عن الطيبات وأغلال التي كانت على الذين آمنوا eh an tuna ayat dai sai a tunatar da mu tana magana akan wannan eh ababen da Allah ya tsananta ne ga wata al'umma to sai Allah ya halatta ga al'ummar manzon Allah in wata al'umma fitsari ya taba jiki to guga wurin za a yi sai ya yi jini sannan shi shi a wanke shi in ya taba tufafi sai a samu almakashi sai a kama daidai inda ya taba sai a dace kai wannan akwai tsanani to amma sai Allah tabaraka wata'ala saboda ummatun marhuma saboda girma da darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sai Allah ta'ala ya ce ai ruwa ma isa a wanke da ruwa in ga jikin ne a wanke ga da ruwa in ga tubabin ne a wanke da ruwa kaga an sauƙaƙa ولم يجعل لنا في الدين من حرج الله تبارك وتعالى bai sanya min harajin kukuntawa ba da tsanantawa gare mu a cikin sha'anin addini ma ja'ala alaikum fi din min haraj yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra